بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي بركة مدساكي هدوها a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda yake cikin makarantar cejd a birnin da magaram jamhuriyar niger yau muna ranar laraba 8 ga watan rajab shekara ta 446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma takwas ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya har yanzu muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati ahli sunnati wal jama'a ahli sunna alwajiz fi aqidati salaf ahli sunnati wal jama'a idan ba a manta ba darasin da ya wuce malam ya fara mana ya fara mana bayani dangane da abin da ya shahi usulu aqidati ahli sunnati wal jama'a gabar da za mu tashi a yau insha Allahu ita ce al'imanu wa arkanuhu wannan imani da rukunan shi sanin kowa ne cewa rukunan imani yadda musulunci yake da rukunai haka imani yake da nashi rukunai musulunci yana da guda biyar imani yana da guda shidda kamar yadda ya tabbata hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama to wa'annan rukunan na imani su ne a yanzu malam zai ware yi mana bayanansu Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci malam yake cewa inna mu'taqada salafi salih ahli sunnati wal jama'a fi tafsir al iman yace lalle aqida ta magabatan kwarai ahli sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi fassara ta imani ya talakhasu fi tasdiq al jazim ya takaitu ne dangane da abin da ya shahi gaskatawa wadda take ta kirki ta ainihi domin akwai gaskantawa da mutum zai waɗi da baki kaɗai ba ta isa zuciya shi ba irin wannan ba kiranta gaskatawa gaskatawa wadda take a zuci da kuma a hili ita ce wannan gaskatawa ta hakika sannan ya ce wal i'tirafi tam sannan kuma da amincewa wadda take cikakka wal iqraril kamil sannan kuma da yarda wadda take wato kamalallen yarda bi jami'i ma amarallahu ta'ala wa rasuluhu dangane da dukkanin abin da Allah da manzon shi suka yi umarni me yake nufi ana shine duk lokacin da mutum ya ce imani gare shi dole sai an samu yarda gaskatawa dangane da abin da Allah ya yi umarni da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba kana cewa imani gare ka sai a samu kana da matsala wajen gaskata abin da Allah da manzon shi suka yi umarni duk lokacin da kake amsa sunanka na mai imani ya cancanta a same ka mai gaskatawa da yarda dangane da umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wal anqiyadu lahu zahiran wa batina sannan kuma a samu mi a samu ciratuwa zuwa ga Allah a hili da boye menene ciratuwa ciratuwa shine duk lokacin da Allah ya umarni dangane da abu ya zamanto kayi abin kai tsaye ba tare da dogon lissafi ba akwai lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai yi umarni kamar misalin Allah da yake cewa yawon ladina amanu ya yawan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihin min jalabibihin Allah subhanahu wata'ala ce ya kai annabi ka faɗa ga matakin nanka da 'ya'yanka da kuma matan mummunai su rufe jikinsu tare da sanya hijabi wannan aya ce kuma umarnin Allah ne kai yanzu ga matakka nan Allah ya ce mata su sanya hijabi to yanzu matakka zata ta yi gari sai ka tuno a zuwan da za ku yi inda za ku je guri da na huta kumiya suka ce to madan ki sha ado ki sha kwalliya wannan sarkar da na so miki ma ta shekarar jiya mai hasken nan ki dora ta turaren nan mai kamshi yake sawa da Allah ki dan hada da shi saboda wannan rana hoto na hoto ce sai ku ji yanzu a daidai lokacin nan da za a samu ne ce maka a'a Allah ya ce mata su rage jikinsu da hijabi to ana yanzu wai mutum ya ce to shi ai Allah gafurin rahim ne eh Allah mai gafara ne kuma mai jin kai to kaga shi yanzu anan Allah ya yi umarni amma bai ciratu zuwa ga umarnin Allah ba da ka ciratu zuwa ga umarnin Allah lokacin da aka ce maka Allah ya ce kaza sai ka ce to mun ji mun bi sami na watsa na sai ka ce to ki hajiya koma gida ki sa hijabi to ma'ana ciratuwa wadda take ta hili da ta boye akwai bambanci tsakanin ciratuwa ta hili da kuma ta boye ta hili shine lokacin da kake ganin gidajen mutane sai kai abin da Allah yake so a lokacin kuma da kake banta babu idan mutane akan ka sai kai intihakil hurma to so ake a hilinka da boyenka ya zamanto babu bambanci cikin biyun gabaki ɗaya kana ciratuwa zuwa ga umarnin Allah sai ce fa huwa tasdiqul qalb saboda haka wannan shine gaskatawa ta zuciya wa i'tiqaduhu almutadammin li a'malil qulub sannan kuma da kudircewar da ta kumshi ayyuka na zukata ma'ana lokacin da kake kudircewa da yardarka ga abubuwan da Allah ya faɗa abu ne wanda zuciyarka take aikata su mu da muke tare da kai ba za mu iya ganewa ba meye a cikin zuciyarka mahalicin zuciyar shine kadai ya san meye a cikin ta kenan wannan tsakaninka ne da Allah sai ce kuma wal jawari haka nan kuma da gabbai to wannan abin da ya shaye gabbai shine abubuwan da gababanka za su aikata na ibada gababanka za su aikata dangane da umarnin da Allah Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zaka a tsaye da sallah a bada zakka to gabobinka su tsaye da sallah ya zama to ko da yaushe ana ganin ka cikin masallaci kana yin wannan sallah kaga gabobinka sun tsaye da umarnin da Allah yake nan sannan kuma yace wa zalika shamilun lil qiyam bid-din kulli yace kuma wannan ya gama gabaki ɗayan abin da ya shahi al'amuran addini gaba da kenan ba wai ana nufin baka bi wani bangare na addini wani guri kuma ka kyale a duk abin da ka san addini ne ya zama to ka miƙa wuya dangane da wannan abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus wato imani fada ne da kuma aiki yana karuwa kuma yana ragewa ma'ana dukkanin ayyukan da ka sani na musulunci ababe ne i'tiqadan bil qalbi wa amalan bil jawari sannan kuma mi sai qawlun bil lisan faɗi da halishi lokacin da kace kai musulmi ne to kai ɗaya amalan bil jawari ka aikata daga banka magani tabbas a cikin gabobinka kai musulmi kin ne sai ne kuma sai kuma mi sai na gaba shine aitaqadu bil ka kudirce a zuciyanka wanda wa'annan abubuwan ajiran su shine kudircewa da zuci faɗa da harshe kuma aiki da da ainihin gabbai duk abin da ka sani na ibada sai ya kumshi wa'annan ayyuka lokacin da kace musulmi ne kai kudur cewa ka fara yi a zuciya kai musulmi ne sai halshen kai furta to yanzu kuma sai mu gani a ayyukanka kana aiki irin na musulmi ko kuma aiki kake irin na kafirai in kana aiki irin na kafirai kaga gabobinka sun karyata wannan abin da ka kudurce a rai kuma hallo sun karyata abin da ka faɗi da halshenka lokacin da ka ce a kai wato ka yarda da Allah kuma masoyin Allah da manzon shi ne shin da ka kudurce a zuciyanka ka faɗi da halshenka gabobinka suna tabbatar da haka ko kuma karyatawa suke yi wannan shine abin da ya shayi wa'annan abubuwan sai malam yace wa amma mu'taqaduhum fi usulil iman amma su ahlus sunnati wal jamaa aqidun shi dangane da abin da ya shayi asalle na imani ya talakhasu fi tasdiq bi arkanil imani sita yace an ana takaita shi dangane da imani da rukunnan imani guda guda shidda kama akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika fi hadith jibril at-tawil alaihi salatu wassalam sai yake cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a cikin hadisin mala'ika jibril dogo akwai wani dogon hadisi na mala'ika jibril wanda ke cikin arba'unan nawawi galibin jama'a sun san shi hadisin a umar bin al-khattab lokacin da mala'ika jibril ya zo cikin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci yana tare da sahabban shi a kewaye da shi sai mala'ika jibril ya zo a siffan mutum dama mala'ika yakan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin siffofi daban-daban yana zuwa a siffan wani daga cikin sahabbai wanda ke ce mishi dahiyatul kalbi haka haka nan kuma yana zuwa a siffan wani bako wanda ba a san shi ba haka kuma yakan zo ma annabi a siffan shi ta mala'ika wanda Allah ya lice shi to a yau mala'ika juri ya zo a siffa ta bako ya zo da fararen kaya wari kal yace shadidu bayadi thiyabi yana da farin kaya wari kal babu ko dauda a jikin su yace kuma shadidu sawadi sha'ar gashin shi baki kirin ne yace la yura alaihi atharu safar amma ba a babu wata alama ta dan balaguro tare da shi barantana a ce wannan yayi doguwar tahiya sai ce kuma abin mamaki wala ya aifu minna arim kuma a cikin babu wanda ya san shi to tunda babu wanda ya san su a cikin shi babu wanda ya san wannan mutumin a cikin su su mala'ikai sahabbai gabaki daya ya ce a ce to an ga alama ta balaguro ne zauwa ce to babu wannan alamai kuma kayan shi babu kura barantana a ce hanyar ta buge shi sai suka suna kallon ikon Allah su ga me zai faru sai ce wannan mutum da ya zo la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallama har sai da ya zo ya zamna gunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma'ana da ya zo yake tsallake mutane yake tsallake mutane har sai da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo fa asna da rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhizai sai dai da ta gwiwoyin shi da gwiwoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannayen shi akan cinyoyin shi duka wannan ba ba tsallake tsallake mutane gabaki daya ta hanyar abun mamaki sai zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zo suna kallon ikon Allah a lokacin nan me ya faru sai ya ce faqala ya muhammad abin mamaki na biyu kenan sai ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai ba haka suke cewa sahabbai ta suke ya rasulullah in kaga wani ya zo ya ce ya muhammadu to ko bako ne ko kuma a'a ya zo da wani sabon abin mamaki sai ce ya muhammad ya kai muhammad sai ce akhbirni anil islam ka ba da labarin musulunci menene musulunci su dai sahabbai suna kallon ikon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi al-islam wa an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zaka wa tahujja al-baita sannan kuma wa tasum ramadan yace mashi musulunci abu biyan ne ka shaida babu abin mabauta da gaskiya sai Allah ka shaida annabi muhammad manzan Allah ne kai daya wa tuqima sala ka tsida sallah kai biyu wa tu'ti zaka ka bada zakka kai uku sai ce wata hajjal bait in ka samu kuɗi Allah ya maka wadata ka je ka ziyarci ɗakin Allah kai hajji kai hudu sai ce wata suma ramadan sai kuma kai azumin wata ramadan yace wannan shine musulunci da annabi ya faɗi mishi haka qala sadaqta wani abin mamaki daban sai yace kai gaskiya to su abin ya wasu mamaki ya za a ba ko yazo shi da yayi tambaya kuma an bashi amsa sai ya ce kuma an yi gaskiya akwai ayat tambaya kenan qala fa akhbirni anil iman sai ce to naji musulunci yanzu ba ni labarin imani wannan shine mahalli shahid maganar da malam ya kawo kenan da ya tambaye annabi fa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi an tu'mina billahi kayi imani da Allah wa mala'ikatihi kayi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kayi imani da littattafan Allah wa rusulihi kayi imani da manzannin Allah wal yawmal akhir sannan kuma kayi imani da ranar lahira kayi biyal sauran da wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ka yi imani da kaddara ta alkhairi da ta shari wannan ‘yan uwa su ne rukunan imani guda shidda to malam ya ce asali na aƙidan ahalus sunna wal jama'a dangane da imani tana takaita ne akan wa'innan rukunai guda shidda an tu'mina billah shine kai imani da Allah babu yanda za a yi a ce kai kana da imani alhali ba kai ba imani da samuwan Allah subhanahu wataala ya kamata a ce ka yarda da cewa akwai Allah a karan farko kafin a je wani zancen na daban sannan kuma abu na gaba ya ce wa mala'ikati da mala'ikun shi mun san dai akwai mala'iku amma ba wanda taɓa ganin mala'ika kuma mun yarda akwai su mun yi imani da haka wa kutubihi ka imani da littattafan Allah mun ga alƙur'ani wataƙila ana iya samun wa'insu nuska na al'injil da kuma at-taurat har ma zabur kin ana samun wa'insu nuskohi wa'inda Allah ya sauko amma yanzu kamar irin su sofi ibrahim ban ce ba ana iya samun su yanzu to akwai littattafan da Allah ya sauko ka yi imani Allah ya sauko littattafai kuma daga gare shi suke abu na gaba wa rusulihi ka imani da manzannin Allah Allah ya aiko manzanni zuwa ga al'ummu daban-daban sai ya cike risalar shi aiken shi na manzanni da aikon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine cikamakon annabawa da manzanni sai ya ce kuma wal yawmal akhir kai imani akwai ranar lahira za a je alkiyama alkiyama tana zawwa Allah zai tada mutane ga baki daya kuma zai yi musu hisabi a wannan rana to kuma na karshe shine wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta shari kaddara wadda ta zo ta same ka a matsayinka na mai imani ka yarda da cewa daga Allah take ko ta alkhairin ko ta sharrin sai ka ɗauke ta kuma ka ce Allah ne ɗora maka ka yarda da abin da Allah ya ɗora maka malam yace fal imanu yaqumu ala hadhihi al arkan sitta malam yace imani dan haka ba zai tsayu ba face akan wa'annan rukunai guda shida in aka samu matsala daya akan wannan rukunin to an samu matsala a imaninka shi yasa yace fahiya kullun la yatajazza wannan shiddan su ake so ba so a ce babu daya ciki kamar misalin yan uwa a ce runwa ce kai sai ka sa mata filiye guda shidda yanzu aka hoda daya za ta yi za ta karkace za a samu bangare daya ya fanshi mana ba za ta zamna ba to haka imanin ka yake in babu wannan shidda an samu matsala za ka samu wani guri ya dan karkace ba daidai yake kenan imanin ka ne muddin aka rasa ɗaya cikin wa'annan rukunan to ka tabbatar da cewa imanin ka ya samu matsala sai ce walidha la yasihu imanul abd illa bi tahqiqi hadhihi al-arkani kamilatan sai ce saboda haka ne ma ba zai yiwu ba imanin musulmi bawa ya samu cika face da wa'innan rukunne ga baki ɗaya ba za a ce ba in ka samu biyar kayan muwayan a nan ba irin na wato kaman mace kin gaba ne ba na jami'a ka ce in kayi validan can ka ciko da can a babu ciki ciki so ake gaba ki ɗaya su samu sai ce wa iza saqata minha rukun ya kamata ka san da cewa in ɗaya daga cikin wannan rukunin shidda ya huta a ce kai ka yarda da Allah ka yarda da manzan Allah ka yarda da mala'iku ka yarda da littattafan Allah ka yarda da manzannin Allah amma kaddara ce kake da dan matsala da ita malai ce in ɗaya huta daga wannan rukunan aulam ya tahaqqaq ko kuma an yi shi bayan da ya dace ba menene an yi shi bayan da ya dace ba ka yarda da Allah amma baka yarda ba Allah yana iya yin tasarrufi a rayuwarka baka yarda ba Allah zai iya baka umarni kai kaga ai ka yarda akwai Allah ko amma sai dai wajen Allah ya baka umarni ne kake gana akwai matsala in Allah ya waɗi ba lalle ka yi ba to shine lam ya tahaqqaqa baka ba kowane rukuni haƙƙin shi ba sai ce in hadama al-iman wa batala to ka san da cewa imanin ka ya rushe gaba da in dai ɗin rukunin a cikin shiddan ya samu matsala ya samu saraya ko tawaya to gaba ɗaya imanin ne ya rushe walam yakun al-abdu mu'minan al-batta sai ce kuma babu yanda za a yi a ce wannan bawan yana da imani muddin ɗaya daga cikin wannan rukunin ya fita wala yuqbalu minhu imanuhu bi baqil arkan kuma in rukuni ɗaya ya fita sauran biyar in yayi imani da su ba za a karɓa gaba ɗaya kwata kwata ba amsan biyar in biyar kin ma'amidu mai kayan shi dole sai an samu shidda ta kwana ake so a karɓa sai ke cewa li'annahu faqada rukunan min arkanil iman fal imanu la yaqumu illa ala arkanihi tamatan rasa wannan rukunin ɗaya da ya shi ya rusa mashi imani saboda imani baya cika imani sai in ya samu rukunin shi guda shidda ga baki ɗaya kama la yaqumul bunyanu illa arkanihi illa ala arkanihi mutakamilatan muktamilatan sai ce kamar yanda gini gini ko kuma wani wani wani a wata wata runwa ko kuma wata wata kiriha ake cewa ko shigiha shigoha da ake yi da Hausa batta tsayuwa sai da rukunnanta da suka rike ta in ɗaya wuta zaka ta karkace da Allah zai sa kuna da runwa sai wani mai inji zo bugi iccen ɗaya da riƙe runwai za ga runwar ta karkace ta sanda to haka imani yake in baka kare kunnen shi gaba ɗaya ba a san gaba ɗayan biyar in gaba ɗaya wanda ka yarda da su dole sai ka yarda shidda ta kwana ake amsa wannan imanin naka sai ce liza la yatimmu imanu illa bi arkanihi sittata jami'a alal wajhi sahih saboda haka ba a imani bayya cika ya zama to ingantaccen imani sai in ya samu rukunne guda shidda cikakku akan tafarki ingantacce allazi dalla alaihi alkitab wa sunna tafarkin da alqur'ani da sunna suka tabbatar da shi wa man shahada shay'an minha wanda kuma ya ƙaryata ɗaya daga cikin rukunnan imani falaysa bi mu'minin to ba mummuni ne shi ba wa inidda al-iman ko da ya ce shi mummuni ne to a hakikanin gaskiya ba mummuni ne shi ba wa kama bi bada alkan islam ko da ce ya tsaye rukunnan musulunci ko kuma wasu daga ciki in dai ya karyata ɗaya daga cikin rukunnan imani kuma a ce yana sallah salloli biyar watakila ma shine limamin salloli biyar ba su barin shi a masallaci azumin ramadan kullum tare da shi ake yi haji yana zuwa kowace shekara zakka yana yin ta a kowace shekara miliyan 100 yake huddawa amma dai sai ya ce ni ban yarda da kaddara ba kaga bai yarda da imani rukunin imani ɗaya ba ko to Allah ya ce ba mummuni bane ba shi kuma wannan abin ya sa shi kafirci saboda in ka ƙi yarda da ɗaya daga cikin rukunnan imani wanda annabi ya bada labari to ka wuta daga musulunci kamar ka ƙareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'annan abubuwan su ne ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da imani kuma su ne abubuwan da malam ya ce su ne asalin rukunai wa'inda aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a take tsaye a kansu yanzu bayan malam ya mana bayanin su a takaice wa'annan rukunan na imani yanzu zai fara mana bayanin su kuma dalla dalla ɗi bayan ɗaya yanzu da aka ce an tu'mina billah ka yi imani da Allah shin ya takaita ne kawai ka ce to mu mun yi imani da Allah mun yarda da Allah shikenan ko kuma akwai abubuwan da suke kalkashin imani da Allah wanda ya kamata ka sani kuma ka sauke su to yanzu malam zai fara mana bayani sai ce ar-ruknul awwal rukuni na farko daga cikin rukunan imani al'imanu billahi ta'ala shine imani da Allah maɗaukakin sarki menene imani da Allah ya za mu gane imani da Allah shin da muka san rukunan imani guda shidda a ciki akwai imani da Allah mun ƙare da muka ce mu mun yi imani da Allah mun ƙare ko kuma a akwai abin da ya kamata mu ƙara sarkewa dangane da shi kanshi wannan rukunin sai ce al'imanu billahi ta'ala huwa tasdiqul jazim wal iqrar kamil wal i'tiraf tam imani da Allah shine gaskatawa da amincewa sannan kuma da tabbatarwa cikakka liwujudillahi ta'ala da cewa akwai Allah subhanahu wataala abu na farko ka yarda akwai shi akwai yanzu ai duniyar da muke rayuwa akwai wanda basu mayar da ba akwai Allah kwata kwata gani suke yi wa ita wannan duniya da ta samu kanta kawai kowa da tashi isko ta yi ba wanda ya yi ta kowa da ya zo isko ta yi ya ganta yadda take a haka sai yake yin rayuwa a kan wannan doron ƙasan alhali kuma mu a musulunci mun san da cewa allah subhanahu wata'ala shi ne ya halarci duniya ga baki ɗaya da abin da ke cikinta to shi ne ce mutum ya yarda akwai allah na farko wa bi uluhiyatihi sannan kuma ka tabbatar mishi da uluhiyar shi menene uluhiyya al-uluhiyya shine al-iqraru bi anna Allah anna Allah subhanahu wata'ala ilahu wa ilahu wa ilaha kulli shay shine ka yarda da Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji kuma ubangijin komi da kowa sai ka yarda da wannan me yake nufi yace annahu khaliqun khaliqu kulli shay wa rabbuhu wa malikahu wa mudabbiru cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahalicin komi shine ubangijin komi kuma shi ne mamallakin komi mai jijiye komi da komi sai ka yarda da cewa Allah shi yake tashi da wayannan ayyukan gaba ki da yanzu in ka ce Allah subhanahu wataala an ce anan Allah shine mahalicin komi sai a cikin imanin ka sai ka ji a ranka ko wanda ya halicci wani abu wanda ba Allah ba kamar misali sama da ƙasa Allah ya halicce su da mala'iku da mutane da aljannu sai ka ji a Allah shi ya halicci sama da ƙasa da mala'iku da mutane amma aljannu akwai wani wanda ya halicce su kaga ka doke wani haƙƙi na ubangiji ka kai ma wani daban to anan kana da naƙasu wajen yarda da uluhiyya ta ubangiji sai ce ittisafihi bi kulli sifatil kamal shine a siffanta Allah subhanahu wataala da dukkanin siffofi na kamala wa nu'util jalali wal asma'il husna sannan kuma da wato wato dukkanin siffofi na girma da ɗaukaka da kuma sunaye waɗanda suke masu kyau la sharika lahu fi shay'in babu wani abokin tarayya da shi a cikin komi min hasa'isi daga cikin ababen da yake banta da su wal qiyami bi muqtada hadha al iqrar ilman wa amalan sannan kuma wannan yardar da mutun yayi sai a ganta a aikace kuma a ilimance da ka yarda Allah shine yake yin komi to sai a gani kuma a aikace shin a aikinka da ka yarda Allah shine yake yin komi shi yake halittawa shi yake arzitawa aikinka yana tabbatar da cewa kayar Allah shi ke arzita ko kuma a kayar ra'a ko wani boka a gehe shi ma yana arzitawa lokacin da kayar da boka yana arzitawa kuma a nan kai a imanin ka kace Allah yana arzita to sai mu maka tambaya cikin biyun waye mai arzitawa kaga a nan ka ɗauko haƙƙi ɗaya ka ba ɗaya in boka ne mai arzitawa ka ƙwace haƙƙin boka ka ba Allah in Allah ne mai arzitawa ka kwato haƙƙin Allah ka ba boka wannan abin kuma shi ake kira shirka wanda in mutum ya mutu akan ta kuma Allah ba zai taɓa gafarta mashi ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar haka Allah yace duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah ya haramta mashi aljanna kuma makomashi wuta ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani kenan Allah yayi alƙawalin ba zai gafarta mai shirka ba doke haƙƙin Allah a ba wani daga cikin halitta shine shirka to anan ya ce ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shi ya cancanta da wa'annan sifofi a ilman a ilmance wa amalan da kuma a aikace ai yace abin da yake nufi shine itmi'nanul qalbi bidalika wato shine zuciya ta samu gamsuwa da haka ka yarda tsakaninka da Allah zuciyarka ta gamsu cewa Allah shi yake arzistawa duk abin da bai same ka ba Allah ne bai dora maka shi duk abin da ya same ka Allah ne ya dora maka shi itmi'nanan tura atharu fi sulukil abd yace gamsuwa wadda za a ringa ganin alamun ta tare da bawa yanzu ka ce ka yarda abin da ya same ka Allah ne da abin da bai same ka ba Allah ne kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ba abin da ya same in hal dan alheri ne daga Allah ne in shar ne daga Allah ne sai kuma yanzu in wata musiba ta same ka sai ka ce a kai yiwa ce a a imanin ka kai ka ce Allah shi yake dora maka sharri da alkhairi yanzu kuma sharri ya same ka ka ce yiwa ce to Allah za ta malam ya imanin naka yake kenan yanzu da Allah ya jarabce ka da sharri ba za ka iya ɗaukan ƙaddarar wannan ba ka yi imani da ita suka ce a wasu ne suka je ka ya kaji mai cewa jiwa ce dama na ga wanda muke kasuwa da su ba so na suke ba ko canji na tambaye su bisa ba ni in na zo ma wani gani gani suke mini duka wannan wahayi ne na shaidan dan ya gama ka da mutane in mutum yana da gamsasshen imanin cewa da abin da ya same shi Allah ne babu abin da zai dashi da mutane domin su mutane ba su isa su dora maka wani abu wanda Allah bai rubuta maka ba wa'alam annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa wala in ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata bawa ya sani dukkanin al'umma na harkon su da na karshe su haɗu gabaki ɗayan su kai kuma kai ɗaya ne anan su ce za su taimake ka da wani abu annabi ya ce ba wani abu da zai taimake ka face abin da Allah ya rubuta dama zai same ka sai ce kuma wa'annan al'umman gabaki ɗinsu su haɗu za su cutar da kai da wani abu ba su isa su cutar da kai ba da wani abu face abin da Allah ya rubuta dama zai same ka to yanzu na Allah wanda musuluncin shi karantar da shi wannan abin ina shi kuma ina haɗa da mutane ba zai yi ba rufi'atil aqlam wa shaffatis sawf alqalami an ƙara an ƙare an riga an ɗauke shi kuma takarda ta riga ta bushe balantana agogi a sa mun karanta a nan bayan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga baki ɗayan adam adam ana cika halitta shi a cikin cikin mahaifiyar shi kwana arba'in yana dogon mani kwana arba'in ya koma gudan jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in a aiko mala'ika sai ya busa mashi rai tun a cikin cikin mutum kan ya zo duniya za a yi mashi umarni da abubuwa guda hudu a mashi umarni da rubuta arzikin shi ma'ana yanzu munan duka wahala ce muke a duniya duk arzikin da zamu samu tun muna cikin iyayen mu Allah ya rubuta mana shi sai dai kawai mu ɗauki al'akhdh bil asbab mu je mu yi kasuwanci amma fa mu san da cewa duk kasuwanci da zamu yi ba abin da zamu samu face wanda Allah ya rubuta zamu samu kuma rashin hakuri shi yake sa mutum ya ci haram in Allah ya rubuta zaka samu jikka guda a ranar Laraba yau takwas ga watan ɗaya shekara 2025 miladiya to insha Allah sai ka same ta wannan ranar ba za ta wuce ba sai ka samu saboda a cikin littafin ka Allah rubuta za ka same ta in ka kasa haƙuri ka tafi ka nemo haram ka samu jikka guda to kai ne ka kasa haƙuri amma da ka yi haƙuri halaka in za ta zo saboda an rubuta sai ta zo ba wanda isa kuma ya tare ta kenan wannan ya kamata a gani alamun wannan imanin tattare da bawa waltizami awamirihi sannan kuma a gabawa ya lazimci umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya yi washti na bi nawahi kuma a ga ya nisanci ababen da Allah ya hana sai malam ya ce wal imanu billahi ta'ala imani da Allah ta'ala kuma huwa asasul aqidatul islamiyya wa lubbuha yace shine asalin aqida ta musulunci kuma ita ce zuciyar imani da Allah shine zuciyar wata aqida ta musulunci babu yadda za a yi zancen aqida ta musulunci babu kuma batun imani da Allah fa huwa ruknur rakin yace shine rukunin wanda yake tattara gaba ɗaya rukunin wa aslul usul shine asali kuma na asillan gaba ɗaya wa kullu arkanil aqidati mudafatun ilayhi wa tabi'atun lahu dukkanin rukunai na aqida ƙari ne akan imani da Allah sannan kuma imani da Allah suke bi ba zai ba yanzu a ce ai mun karanta rukunan imani guda shidda yanzu imani da Allah da mala'iku sai a ce a imani da mala'iku shine harko sauran suna biyo shi baya bi mala'ikun ma halicce su dole imani da Allah shine farko kuma sauran ma shi suke bi shine mai kaddara kaddara a ciki akwai imani da kaddara shine ya aiko littattafan a ciki akwai imani da littattafai shine ya aiko manzannin a ciki akwai imani da manzanni kenan ya za a ce ɗaya ne daga cikin wannan rukunan gaba shi imani da Allah yake biyo baya ba zai yi wa imani da Allah shine farko sauran shine suke bi sai ce fal imanu billahi ta'ala yatadammanu al imana bi wahdaniyatihi wa istihqaqihi lil ibada imani da Allah ta'ala ya ce ya ƙumshi imani da kaɗaituwar Allah Allah shi shi kaɗai ne babu kuwa tare da shi Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne gwanin halitta shi kaɗai ne yake juya al'amurra babu wanda yake kama mashi ko yake taimaka mashi alauka na ma'ahu min ilahin la zahaba kullu ilahin lima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd Allah ya ce da a ce a tare da Allah akwai wani Allah daban da kowa ya ce to kakka shigo iyaka ta abin da na halitta na wani kai ma abin da ka halitta daban ne mukaddara yanzu a ce sama akwai allanta ƙasa ma akwai allanta to yanzu allan sama ya ringa ma ƙasa ruwa shi allan sama ya ce to kakka kuskura ka mini ruwa saboda nan ni nike da iko a kai shi kuma allan sama in an ƙasa suka hura wuta hayaƙi ya sama ya allan sama ya ce ka riƙe hayaƙin ka kai ya zo mana inda nake kaga za a ringa samun matsala amma da yake allan ɗaya ne shi yake juya komi shi yasa ba a samu matsala ka duba gani duka halittun Allah Allah yana yana control din komi yanzu mu tsakanin da Allah mu da muke cikin da masallacin muna ganin wanda yake waje ba mu gani yanzu a kasan wannan tafi watakila akwai wasu halittu daban ba mu san ma da su amma Allah subhanahu wata'ala ilimin shi ya kewaye dukkanin halittun shi duk inda ka san akwai wani abu mai rai Allah yana kallon shi yana jin abin da yake faɗi wannan shine Allah shine aka ce Allah subhanahu wata'ala yana kallon santururuwa a cikin duhun dare a saman bakin dutse yanzu kan aka ce ka hudo santururuwa ba wani a cikin duhun dare ba a haska ma hutulun duniya ka hudo santururuwa ka iya hudo cinna ka yi tsaye a ce ina san shi hudu ga shi kabiyar sai dai ka ce ya wuce amma babu san wai wannan akan ƙasa kenan inda san shi zai iya fitowa to ya za a ɗauko shi da dara ce ka huddocin naka ba kama gan shi ba ballanta naka huddo san shi amma a cikin duhun dare Allah yana ganin san tururuwa a lokacin da take tahiya a saman bakin dutse wannan shine Allah dan a nuna maka Allah subhanahu wataala masani ne dangane da halittun shi sai ya ce kuma wasu ya ƙaƙa lil ibada a tabbatar da cewa Allah shine mafi cancanta a bautata mashi wai da zakka bautata ma Allah ba alhorma bace zakka ma Allah ya cancanta ne a bautata mashi yanzu tsakani da Allah da annabi nan masallaci ne amma wuta ake shaga tana duk ƙarshen wata akwai ma'aikaci da zai zo mai kofar ce saboda wutar da suka baku kuka karatu kuka yi sallah kuka sa lasifika ashe a biya in baka wasu su yanki to yanzu ka tambayi kanka idan da Allah ya maka tun da ka shigo duniya hayo wai nawa ka taɓa biya wannan ido kenan ai kana kallon baka yi a gari ko wanda Allah ya rike ma ido suna yawo ya an ja su din da zasu yi an kai su kai kuma Allah ya baka ido a gudi nawa aka taba maka fakcir babu wannan ido kaɗai kan azo hanci wanda kake shakan lumashi ka azo baki da kake magana ka azo kunne da kake ji akwai kurai baki da kake magana da shi akwai wanda ba su iya magana sannan kuma uwa uba lumashi ga tahiyar kanan da kake yi akwai guragu kana gani an tura su yanzu yana ce faktir zaka bada tsakanin da Allah ni'imar ido kaɗai da Allah ya ma nawa zaka biya a wata baka iya biya amma Allah ya maka kyauta yanzu shi wannan wanda ya maka wannan sai an ce maka bauta mai shi ne cancanta amma saboda tsaurin kai irin na ɗan adam a haka Allah ya mashi wa'innan ni'imomi ga baki ɗaya sai ya ringa saba ma Allah ana ce mashi ka bi Allah yana a'a ku bar mu duniyan mu har yanzu da saura sai da ɗaka binne mutum sai ya gano ashe shi gaskiya ce yake gani Allah subhanahu wata'ala shiryar da mu sai malam yake cewa wa bi asma'ihi wa sifatihi a tabbatar ma Allah sunayen shi da siffofin shi sunayen Allah wanda Allah ya tabbatar ma da kanshi su ko kuma annabi ya tabbatar mashi da su ga suna a Qur'ani bila adadin siffofin Allah wanda Allah ya faɗi ya tabbatar ma kanshi da su bakka zawa yanzu kai saboda kai ne gwani iya harshe sai ka ce to saboda ilimin da gare ne nayi tunani na ga ya kamata a ce ma Allah kaza ba hurumin ka bane duk sunan da Allah bai tabbatar ma da kanshi ba kai ba za ka zo ka tabbatar mishi da shi duk sunan da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar ma da Allah ba wani wani bawa ba zai zo ya tabbatar mishi da shi ba haka nan sifofi sai ce wa amma wujuduhu wa rububiyyatuhu ta'ala fa akbarul haqaiq ala al-itlaq yace amma samuwan Allah da kasancewar shi ubangiji yace wannan shine mafi girman gaskiya alal itlaq wa huwa min al-musallamat allati la shakka fiha lil batta sai ce kuma yana daga cikin ababen da kowa ya yarda da haka babu shakku a wannan babu wanda yake shakkan cewa Allah shine ubangijin kowa da kowa in ku kaga mutum yana shakkan cewa Allah Allah ne to akwai matsala kwakwalwar shi sai ce wa qad dalla alaihi alfitratu salima sai ce kuma ɗabi'a wadda take lahiyayyar ɗabi'a ta nuna haka nan duk wanda aka aiho shi yau bai gaba kowa a duniya kawai ya daga kai ya kalli sama ya zo ya kalli gidansu ya san sare da cewa kai lalle akwai wanda ya halarci duniyan nan ka duba gani yanzu in ka sayi hili kare za a maka gini wannan ginin da za a maka turwa shambur salon da ko dai shambur salon da za a dan maka ka dauki metir mason ka dauki ma'aikata ma'aikata na kan yi dauka kwana nawa suke suna yi kuma yaya suke fara ginin ana iya ɗora daga sama a fara babu ƙasa a'a amma Allah subhanahu wataala da sammai da ƙasa ga baki ɗaya kwana shidda ya halice su ya ce wa ma mastana min lugub ya ce Allah ya ce kuma ba gajiya mu kai ba wannan shine ubangiji dan ka gane cewa shine mafi cancanta da abota ta mushi sai ce wal aqlu salim kuma hankali lahiyayye ma ya tabbatar da cewa Allah Allah ne wal hissu innal insan yace kai hatta da ababen da ɗan adam zai iya taɓawa ma ya ji sun tabbatar da cewa Allah Allah ne yanzu ga ɗaya kufe nan da nasara ya halitta ka taɓa ta in an yi aiwa a gidanku ka taɓa jaririn ka ji daga ka taɓa wannan ka taɓa na zaka ce kai Allah Allah ne ba ya maka ba bayani kai da kanka zaka gane to lalle samuwan Allah shine asali sai ce wa shar'ul munazzal balantana kuma uwa uba shari'ar da Allah ya sauko ta tabbatar da cewa Allah Allah ne to wa'annan ababen da aka zana sun tabbatar da samuwan Allah shari'a kuma ta zo ta ƙara tabbatar da haka kenan wannan imani da Allah dole ne a cikin rukunnan imani kuma shine jagora sai ce wa min al-imani billahi ta'ala har ila yau yana daga cikin imani da Allah al-imanu bi wahdaniyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi mutum yayi imani da kaɗaituwar Allah shi kaɗai ne kuma kasancewar shi Ubangiji wanda ya cancanta a bauta wa asma'ihi wa sifatihi kuma a tabbatar ma da Allah siffofin shi da sunayen shi wa zalika bil iqrari bi anwa'i tauhid thalatha ta hanyar tabbatar da nau'ika na tauhidi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat ɗan uwa menene wa'annan tauhidika guda uku suka kumsa da gaugawa tauhidul rububiyya shine a tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'abucin halitta, shi halicci sammai da ƙasai, shi ne ya halicci mutane da aljannu da dukkanin kauni gaba ɗaya, shi ne tauhid rububiyya. Kalka yarda a wani tare da Allah da suka halicci wannan, shi ne yake ba da arziki, shi yake kawo ƙaddara, shi yake jijuya al'amura. Wannan shi ne tauhid rububiyya. Na biyu tauhid uluhiyya sai kuma nuhatar Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukan ibada lokacin da zakai sallah kakka kuskura kama wani sallar ka sai Allah lokacin da zaka zubda jini kai taqarrubi kakka yarda ka zubda jini dan saboda wani aljani ko wani gumki sai dan saboda Allah lokacin da zaka yi azumi kakka yi azumi dan ɗan unguwarku su gani su cewa na azumi yake a kai saboda Allah wannan shine uluhiyya duk ayyuka na ibada ka tabbatar da su ga Allah subhanahu wataala sai kuma wa asma'i wa sifatihi sunayen Allah da sifofin shi ka tabbatar mishi da su kamar yadda ya tabbatar ma kanshi da su Allah ya ce yana da hannu ka tabbata Allah yana da hannu ba ruwanka ka ce ya yake wani iri ne a Allah Allah hannun Allah irin nawa ne ba sa ka ba Allah yana da hannu eh yana da hannu khalas kuma ba za ka yi ba tawili ka ce a illa Allah lai Allah ya ce yana da hannu ka ce Allah yana da kudura a hannu ya ce to kai ma hannu zaka ce kawai da abin da Allah ya tabbatar mu da kanshi kai ma ka tabbatar mishi da shi babu tawili sai ce wa zalika bil wal wa'tiqadiha wal amali biha sannan kuma mutun ya kudirce haka a zuciyar shi sai kuma yi aiki da su haka ƙudirce zuce ka tare da amma wajen aiki a samu matsala a in ka ƙudirce to a gani a aikace to shi ne ce wa hadhihi al-anwa hiya tawhid rububiyya tawhid al-uluhiyya tawhid al-asma' wa sifat sune muka ambata yanzu sune tawhid rububiyya tawhid al-uluhiyya tawhid al-asma' wa sifat yanzu malam zai maka bayanin su suma daya bayan daya yace awwalan na farko tawhid rububiyya tawhid rububiyya menene shi yace ma'anahu ma'anar shi al-i'tiqadul jazim cewa wadda take cikakkiya gama ɗaya zuciyarka ta yarda shine wal iqrar al-kamil da amincewa wadda take cikakka ka kudirce kuma ka amince wal i'tiraf al-kamil sai kuma ka yarda ka kudirce ka amince kuma ka yarda bi anna Allah ta'ala da mi zaka yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala wahdahu shi kadai rabbu kulli rabbu kulli shay shine ubangijin komi da komi babu wani tare da shi wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu shine mamallakin shi komi na Allah ne shine kuma mahalicin shi komi Allah ya halice shi wa raziquhu kuma shine yake arzita komi da komi yanzu da zan ba da misali da kasan wannan fartarkin na masallaci watakila za a iya samun wasu halittu ko wani cinnaka ko wani ƙwari mu musamman da shi to tambaya anan shine wa zai ba shi tuwit mun san dai yanzu kan aka riye ka dai kai kwana uku baka ci abinci za a samu matsala ko fuska za ta rena fata to yanzu shi da yake kasan tafi musamman kwana nawa wa ke ba shi tuwo wanda ya halicce shi ya san da shi kuma shi yake ba shi abinci ma'ana Allah shi ne mai arzita kowa kowa ya kwantar da hankalin shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ce mal faqru akhsha alaikum ni ba talauci nake jiya muku tsoro ba saboda da kowa ya nutsu ya kwantar da hankalin shi Allah shi ne mai arzitawa ba wani ba to sai yake cewa la sharika lahu wannan abubuwan da aka ambata na Allah ne shi kadai ba shi da abokin tarayya a ciki babu mai kama mishi babu wanda suka yi consensus zo a yi tare kai da rabi ni da rabi a Allah shi kaɗai ne sai ce kuma wala nidda wala samiyya lahu Allah subhanahu wa ta'ala bashi da abokin tarayya sannan kuma bashi da wato wani wanda yake da irin nashi shine samiyya kama a ce yanzu wannan duniyar tamu ce to kuma hallo akwai wata duniya daban ita ma irin wannan ce kuma ita ma tana da Allah ta daban babu duniyar wannan ita ce kadai akwai duniyoyi daban da mai ko duniya kusan guda nawa gare mu kusan guda bakwai gare mu ko suna nan zuma dai daban-daban to gaba ɗaya bakwai in na Allah ne shi kadai ba wai su ma wancan duniyar ba suna da allolinsu daban-daban a duka bakwai na Allah ne shi ke kula da kwai sai ce hayyun layamut rayayye ne baya mutuwa kunshi Allah baya mutuwa sai dai kowa ya mutu ya bar shi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah subhanahu wataala ce duk wanda yake doron ƙasa zai mutu wanda zai saura shine Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa daga cikin fara'if da ake badawa ana bada labarin cewa lokacin da Allah ya halicci mutuwa sai ya ce wa mala'iku kowa zai ɗanɗana mutuwa sai Allah ya sauko aya kullu nafsin eh, lala Allah yake cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake kan doron ƙasa zai ɓace zai mutu sai mala'iku suka yi suka suka suka ji daɗi suka ce ma Allah to ai mu ba a cikin ƙasa ba muke kenan banda mu ƴan ƙasa ne za su mutu sai Allah ya sauko da wato kullu nafsi za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa ai magana ta ƙari inda an ce kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa to da aka ce kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa yanzu kuma sai sauran jamadat abubuwan da basu da rai su kuma sai suka ji daɗi suka ce to kenan masu rai ne mutuwa can mu ba mu ciki da masu rai mutane da masu rai mala'iku don da ke da rai da su ake su ne za su mutu mu mu ciki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sabko da aya ga mamma ce kullu shay'in halikun illa wajha komi hallaka zai banda Allah to yanzu ba magana rai ba ke komi da komi hakku da bako da ran kuna ciki shi yasa ran nan har da ka tada kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai sauya wannan kasar wannan kasar da gine-ginenta da duwatsunta da tudinta da gangaranta da ruwanta Allah zai nannaɗe ta ya a zo a shimfiɗa sabuwar ƙasa yau matu baddalu al'ardu a gairar al'ardi wasu samawat Allah subhanahu wa ta'ala ce ranar da za a sauya ƙasa ba ƙasar da muka sani ba Allah zai tunkuɗe wannan ya kawo wata shimfiɗa wadda a kanta ne za a je alƙiyama a hisabi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malam sai yake cewa qayyumun la yanam Allah subhanahu wataala tsayayye ne da zatinsa bayya barci Allah bayya barci kai ne zaka gaji sai ka bukaci barci shi Allah bai bukatar barci saboda baya gajiya gajiya ba sifa bace ta ubangiji la ta'khudhu sinatun wala nawm gangadi ma bayya dokan Allah ballanta na barci to yanzu ka kaddara kai inda a ce misali Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa da Allah zai yi gengedi na minti ɗaya ko kuma segundi ko segundi biyu rak za a sa duniya ya ta cakuɗe gaba ɗaya saboda shi ne yake gudanar da al'amuran gaba ki ɗaya yanzu mu a nan muna dare a wata duniyar rana ce a wata duniyar rana ce yanzu can ga wani ya zo zai yi accident za su yi karo to amma Allah bai rubuta musu mutuwa ba sai an zo za a yi karan sai Allah zai kawo wani abu kai tsaye wanda zai tare karan wanga abin da ke faruwa a nan shi ne ke faruwa a can shi ne ke faruwa a can duniyan mu gaba ki dai Allah yake jujjuye komi da komi ke kula da komi ba a samu matsala yanzu ya ce Allah zai samu segon biyu na gengedi sai iskar da kowa ke shaka ta tsaya cik yanzu iska ta tsaya to waye zai saura babu amma Allah ya hi ƙarfin wannan sai yake cewa munazzahun anin naqsi Allah tsarkakakke ne daga wani abin da ya shahi na ƙasa na ƙasa ba ta ubangiji ba ce don ta siffa ta na ƙasa ba a kwatanta ta da Allah Allah ya haƙarin na ƙasa wal ajizi sannan kuma Allah tsarkakakke ne dangane da kasawa Allah ba kasashe bane ba da abin da Allah yake so sai ya faru kai ne kake son abu sai abin ya yi faruwa sai ka hakura saboda ba da zaka yi amma in Allah yana son abu dole abin nan ya faru sai ce kuma wal aibi Allah ya tsarkaka daga dukkanin wani aibi kai ne kake da aibi a tare da kai wataƙila a ce kai dogo ne tsawon ka yayi yawa wataƙila a ce gajere ne kai a tsawon kai bai kai da ake so ba wataƙila a ce a wannan hori ne horin yayi yawa aka mai haka jin yake hutuwa wannan baki ne bakin shi yayi yawa sai a dinga mashi izini duka wannan aibi ne Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne dangane da aibi, Allah ya fi ƙarfin aibi, sai ce badi'us samawati wal art, Allah shi ne maƙagin sammai da ƙasa. A da babu su Allah ya halicce su, to kayan Allah ya halicce su, akwai wani daban wanda ya tunanin halitta su babu, shi ya ƙage su kuma shi ya ƙirƙire su. Sai ce mudabbirul alam, Allah shi ke jujjuya duniya gaba ɗaya. wal mutasarrifu fi kuma shi ne yake gudanarwa a cikin duniya din wal qadiru alai kuma shi yake da iko a duniya yanzu yau Allahu akbar yanzu yau in Allah ya ga dama sai ya kawo annoba ta rikide duka da magaram Allah kiyaye amma kuma in ka wuta daga nan ka tsallaka nan babban tafki sai ka taye su sai ka sun ce maka komai ma busan ba yi su busan ma an yi ga ruwa misali wurshi yanzu wannan ruwa irin ginnariya da ake cewa sai ka tayi nan nan wannan kwaltar ta gaban mu in ka tsallaka ka isko ruwa ta gaba amma ka tsallako nan bushe kamas Allah ke shi ne yake gudanar da komi kuma ta yin da su kuma ba wanda ya isa ce abin bai mai ba dole ka yi Allah kenan yanzu da wani ne yake yin ruwa ya yi ma yan can sai ya kyale yan nan to ya abin zai kasance ya shiga uku eh ya za a yi su a musu mu da mi suka yi amma Allah ne yake yi in yi abin shi dole ka bi in Allah ya ga dama ya yi sati yana ruwa ba wanda ya isa yi magana ya ce Allah mun tuba sai malam yake cewa wal hukwa walahu al hukmu walahu al amru kullu hukumci na Allah ne kuma al'amari ma na Allah ne wa biyadihi alkhairu kullu alkhairi kuma yana hannun shi gaba duk wani alkhairi da bawa yake so ba a hannun kowa zai neme shi bai ya neme shi a hannun Allah subhanahu wataala saboda yana hannun shi ne la radda li amri ba wanda ya isa ya maido abin da Allah ya yi umarnin ya faru in Allah ya ce kaza zai faru duk duniya ba wanda ya isa ya hannun wannan abin ya faru dole sai ya faru ko makawa babu wala mu'aqiba li hukmihi kuma hukuncin da Allah yayi babu wanda yake da wani abin faɗa akai anan ne in shugabanninmu suka yi hukunci sai mutum ce a wannan hukuncin a rage shi mu mu yarda ba in Allah ya hukunci ba wanda isa yi magana dole ka bi ma sha akana malam yace abinda Allah ya so shine yake faruwa wa ma lam ya sha lam ya kun abin da Allah bai so ba yadda za a iya faru wa kullu man fi samawati wal ardi abdullahu dukkan wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa bawa ne ga ubangiji wa fi qabdati kuma a hannun Allah a tahin Allah suke diga kaga kenan ba wani abu da mutum zai ya boye ma Allah Allah yana ganin ka wa tahta qahrihi wa sultanihi suna kalkashin jajircewa ko kuma gawurta ta ubangiji da kuma ikon shi Allah ne yake da gawurta a kansu in Allah ya ga dama sai sai yake gani yanzu ga gidaje na unguwa sun yi goma in Allah ya ga dama gida ɗaya ne dukan su su mutu a rana ɗaya sai a ce dukan su suka mutu wallahi eh Allah ya kansu baki abin da za a ce kenan akwai wanda zai ce a yana da ja babu Allah kaɗai yake abin da ya ga dama sai ce kuma wal imanu bi qada'illahi wa qadari sai daga cikin bangare na imani na tauhid rububiyya yace ai imani da kaddara ta ubangiji da hukuncin shi lokacin da kake cikin rayuwarka ta kasuwanci Allah ya baka arziki kai nesa sai Allah ya kaddara maka kuma cewa yanzu kare arziki zai ta same ka kak ka rikice ka hauka ce ka ringa bin bokaye kai dole sai arzikinka ya dawo ka yarda Allah ne dora ma kawai ka yi imani da kaddara sai ka bada ka bada amanna da ita sai ka zama na lahiya amma daga lokacin da ka fara bin bokayi ni wallahi jiwa ta akai abokan kasuwanci na sun tsane ni dama na ga suna mun wani gani gani kullum in kilin yazo sai ringa cewa wuta daga nan ka fara bin hudu ba shedan yanzu ya ce maka je ka wajen boka shi kuma boka in ka tafi wajen shi daga ka tafi wajen boka kai asara kuma asara za ta fara biyu baya saboda zuwan ka kaɗai wajen shi tuntuni sallaka ta kwana arba'in da zaka yi Allah biya masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga ka tafi wajen buka wai yanzu kan ma a gani me zai biyo baya abin da kuka tattauna da shi zuwan ka kaɗai ya shaye maka sallah ta kwana arba'in wata ɗaya zaka yi da kwana goma kana sallah ba amsa saboda ka tafi kaɗai a hadisi na daban annabi ce man atakahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima nuzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce wanda yajojin boka ko kuma arrafan shine mabugin kasa akwai yan bugan kasa wanda suke sa riga manya su ce malamai ne su to annabi ce duk wanda yaje wajen ɗaya daga cikin su suka gaya mashi wani abu fa saddaqa sai ya yarda ya gaskata sai ya ce maka jiwa ka aka sai ya ce i wallahi dama naga alama annabi ce duk wanda ya wajen su suka gaya mashi wani abu ya yarda ya gaskata annabi ce wannan mutumin ya kafirce mu abin da aka sauko ma annabi Muhammad annabi ne ce ka zama kafiri ba wani ba saboda ka wajen boka gaya maka abu ka yarda ka wajen dan bugun kasa gaya maka abu ka yarda annabi ce ka zama kafiri yanzu kuma sai dai ka sake sabon shigowa musulunci irin yadda kristoci suke yi ko kuma wasu arna inda malaman garin nan ne suka tare suka ce a kai ra'ayinsu ne a annabi ya faɗi cikin hadisi ingantacce kuma ka san dai annabi ba ya karya ba to kenan ya za mu guji wannan sai mu gyara imaninmu imaninmu ya zamanto a tabbace muna guje ma irin wa'annan abuwa me yasa nace in ka ta wajen boka kai asara ko da ka ta yanzu ai ana an ce in ya gaya maka abu ka gaskata ne ka kafirce ko to in ya gaya maka abu kace a boka ƙarya kake a malan ƙarya kake ka buga ƙasa to sallar ka ta kwana 40 babu ita asara ce ko ba asara bace asara ce babba kenan ko ta kusa ko ta nesa zuwa wajen mabugin ƙasa ko boka babu riba a cikin shi ko misƙalar zarrata Allah madaukakin sarki ya kare mu sai malam yace a wal iqraru bi adlillahi ta'ala fi kulli ma yuqaddiru a yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala adali ne cikin dukkanin abin da yake kaddarawa. Kai ne kake da makwabci shi yana da kuɗi kai baka da kuɗi. To yanzu a nan ba za ka tuhumi Allah baka ce Allah bashi da adalci ya zai ba makwabci na kuɗi ni ya ƙi bani. Adalcin Allah ne ba makwabcinka kuɗi kai kuma ya jarrabe ka da rashin kuɗi. Wannan shi ne adalcin na Ubangiji. saboda kai baka san miye yasa Allah ya kaba wataƙila da za a gaya maka dalilin kai da kanka zaka ce da Allah daga yanzu talaucin ma ƙara ƙara shi ya yaka yawa inda za a haska maka miye dalilin kenan dukkanin abin da Allah yake kaddarawa gidanka ya ƙone kaddarawa ce ta ubangiji ka yarda adalcin Allah ne gidanka ya ƙone wataƙila a da ɗanka ne zai ƙone ko matarka ko kuma kai ƙin ma gaba ɗaya sai Allah ya taƙaita abin a gidanka amma sai ka zo kana jini ne gidanka ya ƙone adalcin Allah ne ya fasa ƙone wannan ɗan naka ko matarka sai ya ƙone gidanka ba adalci bane wannan adalcin Allah ne kenan mutum ya tabbatar da cewa duk abin da Allah ya kaddara adalcin shi ne wa bi wahdaniyatihi fi zatihi wa af'alihi ayyukan da Allah yake yi mutum ya kudurta shi shi kadai ne ba za ka ce ba yanzu anan da magaran Allah yake musu ruwa amma kuma in aka tai maraɗi a kowani su shi shi ne yake musu ruwa ba Allah ba ba za ka ce ba a yan da magaram Allah yake arzita su in an tai wani guri kuma a wanda yake arzita su daban duk ayyukan da Allah yake yi shi kaɗai ne dole ka kudirce haka nan ba shi da abokin tarayya akan wannan a cikin zatin shi ko kuma abubuwan da yake aikatawa wa khulasatu mala yace a takaice tauhidun lahi ta'ala wa ifraduhu bi af'ali shi tauhidin rububiyya shine ta Allah madaukakin sarki a cikin wato ayyuka wa'inda suke yake na nashi gabaki da da abin da ka san Allah yana yin shi to a kadaita shi shi shi kadai ne cikin wannan aikin wannan shine tauhidin rububiyya kenan saboda lokaci anan da ya kamata a ce mun tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh